شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai lissafin da sara yan nishan yau muna goma sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida har yanzu dai bayan Allah suna nan suna ci gaba da kawo gudunmawa ta marayu. Allah ya kare muku albarka ya dukiyar ku albarka. A yau akwai Rufa'i Muhammad Lawal. Rufa'i Muhammad Lawal. Rufa'i Muhammad Lawal ya aiko marayu gudunmawar kudi ta naira dubu ɗari biyu da hamsin. Allahu akbar. Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka dukiyarsa albarka. Ka zuri'arsa albarka, ka iyayensa albarka, Allah ka kabari asara ta shiga cikin dukiyarsa. akwai sani ibrahim sani ibrahim ya yi koma rayu gudun mako ne naira dubu ɗari biyu allah ka sa kawa sani ibrahim da alkhairi allah ka masa albarka ko zura sa albarka ya allah idan yana da iyayen ka musu albarka da mu da su da sauran duka allah ka sa muna cikin masu shan ruwan alkawasara da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na tashi har kiyama akwai mustafa hasib sale mustafa hasib sale ya yi koma rayu gudun mako ne naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka bai albarka ka dukiyar sa albarka ya Allah ka kare shi da mugun ji da mugun gari da baka kaddara Bilkisu Aliyu Bello malama Bilkisu ta yi ko bara gudu wani kudi naira dubu ɗari malama Bilkisu Allah ya miki albarka Allah ya wa arziki ki albarka idan kina da iyaye Allah ya musu albarka in su riga mu Allah ya rubuta su da rahama idan kina da miji Allah ya masa albarka in baki da shi Allah ya baki da albarka in kina da iyaye Allah ya musu albarka in baki da su Allah ya baki masu albarka Samina Halili sarki, a Samina Halim, Safina Haliru sarki. Safina ta ce ga gudunmuwa ta bayar wa marayu naira dubu ashirin. Ta ce akwai ɗanta, Jawahid Ahmad. shi kuma dubu goma sha biyar akwai yarta aisha ahmad ita ma dubu goma sha biyar in hada naira dubu hamsin ta ji uwa yake kokarin koya wa yaya da ake taimakon asiri dai da ake aiki malama ta ce na Allah miki albarka Allah ya wa yayin ki albarka Allah ya mai gidan ki albarka Allah ya tsare miki zuriya masu naira ɗari zuwa naira dubu biyar sun tara wa ayi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da hamsin da biyar da naira ɗari biyu Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah duk kasan su da fashin su da zuwa cikin aljanna shirgan su ran tashin alkiyama mutanen masallaci masu taro da titi sun aiko mana gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin da biyar da naira ɗari biyu ya Allah duk waɗannan kasan su Allah ka gina katangar karfe tsakanin su da talauci Allah ka bude masu kofofin arzikin ka daga nan akwai abdulbasir sa'ad abdulbasir sa'ad abdulbasir sa'ad ya aiko marayu gurin mulkuri naira miliyan daya Allah ka yi masa albarka Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka yi zuriyarsa albarka iyayen sai suna raye Allah ka musu albarka in su riga mu Allah ka nalbe su da rahama Allah ka sa musu turaren aljanna kaburburansu akwai alhaji abubakar alhaji alhaji abubakar ya yi ko marayin gudu mafi naira miliyan daya Allah ka masa albarka Allah ka duke sa albarka Allah ka yayan sa albarka Allah ka tsare masa zuri'arsa Allah ka kara buɗa masa kofofin arzikinsa Allah kar ka bari asara da shiga cikin duke shi abin da muka tara wa marayu a yau gudunmu da aka tara marayu a yau an samu naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da tamanin da naira ɗari shida idan ka iya hausa sosai kana iya cewa an samu naira miliyan uku ba naira dubu ɗaya da ɗari hudu yau wannan ta wani zai ta mana dubu ɗaya da ɗari hudu musamman miliyan uku ne mai jona ya ce zai cika ba a wahala cika sun cika yanzu mun kuma da an sama da naira miliyan uku wahala miliyan uku a ya saka wai shi ba ya ce zai cika sau da aka sai ya cika sau ga wani bawa Allah shan gurin Allah ka saka za mu da girgin shiga aljanna na tashi alkiyama Allah ka gwada mana wannan lokaci Allah na mai ta wuce ta gara so ta wuce na
ba da magana makalla inda zai shiga ai Allah da sauran gaba Allah ya ko kana san Qur'ani ma da wani sa baya aljanna ba shi da sauran gaba insha Allah da da idan ubangiji yana da wani yasura cikin wani yawa ubangiji Allah ka gafarta mana akwai wani wani dan uwa mutumin shugaba ne zan ga muku sunansa ba amma da ajiyar sa fare ki ina da baka a garin shi yana da gidan mai kafin gaske gaske garin kusur duk sanda muka je muka tsaya wani da za a yi sallah ya za mu je sokoto su ko za a yi dogon tafiya yanzu ce alhamdulillah ga manyan malama sun haɗu ni abin da nake so ku mun aljanna ko mun addu'a in an ji ranar da shaka kiyama in za a shiga aljanna ni in fara wucewa to daga nan kuma sai ku shiga Dokter Jami cewa addu'a ba sai ba. Ya mu ne masu yin addu'a ko mu za mu shigo daga baya kai kafa da shige ba. Ya ce to ai da kuka shi kuka bane ne bakin larabci ba. Amma da yake aka da zan samu zaka. Ya ce amma da kuka dan nan da kuka bayani aka ba da dama na musu. To ku za su Allah ya da musu. Amma kuka bane a bakin gidan kuka bushe wai wai ba kuwa ya ce akwai matsala. Allah ya kara wa rayuwarsa albarka. Akwai Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad daga Bangkok kenan wanda ya kuma da gudunmuwa naira miliyan ta marayu. Akwai bawan Allah da ya kuma da gudunmuwa naira miliyan ta marayu. Bara ma ya kuma da naira miliyan biyu daga Bangkok Thailand gudunmuwa. To bayan naira miliyan biyu da ya shiro marayu sai ce ya fahimci wajen tafiyar da fayan agaji suna nan suna kake ku. suna ta fama da ɗawainiya kan kowa da su sun to sun tsara wani a wajen gaba ɗaya an masa suna ta hada-hada ya ce bai kamata a basu haka ba ya ce ga gudunmuwa ya bayar ta naira miliyan ɗaya amma wanda ta yi hannun da ba ta mara yau kuma yan agaji aka ce kada wani wanda ya gaji ya ce shi ma yana banda wanda ya gaji shi wanda bai da za a ga na agaji akwai nan agaji Alhaji Abubakar Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara wa dukiyar ka albarka Allah ya tsare mana kafin da kake tsare mana mutunci ka da imani ka akawun nan na marayu 00045 35 00045 375 shiri zan maimaita 00045 3750 shiri an gani Nike Jack Nef Jibril Offers and Less Privilege Foundation Abuja. Allah ya saka kowa da alkhairi. Na faɗa muku akwai da na hango kuma Allah da sai muke wuri. Yau ma kashi mun samu miliyan uku da wani abu. Jiya mun ce muna miliyan tamanin da biyu yanzu mun kai miliyan nawa. Mun kai tamanin da biyar. To bura ka rasu da gobe Allah sai. Thank Ram. Oke, itu sih gitu. Nah, ada pemain apa mana?
ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون Yo.
ويقولون أولئك فعلاء عند الله قل أنبئون الله بما يحول في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Aka mutum sarki cewa ya abudu na min dole zaki suna ko suna bauta ko bayan Allah. Ko bayan? Me yasa aka ce ko bayan Allah? Duk wanda zaka bauta ba Allah ba zai kai Allah. Ko ya kai Allah? A ko bayan Allah. Saboda shi yasa aka kira su da min dole zaki. Ba shi ba da haushi ba. Ma la yadurruhu wa la yanfa'u. waɗanda ba za su iya cutar da kai ba in kace ba za ka bauta musu ba kuma ba za su iya amfana ka ba idan ka bauta musu duk wanda ka bauta wa ba Allah ba in kace bauta mishi ba da iyar har ya ne duk shi wannan da muka ce ba za mu bauta musu ba bai sa ba abin da ya sa in kace ba za ka bauta musu ba ba abin da ya sa yanzu akwai wanda shi wasa ko kallon su yake da mu za ka ja to za ka gani wallahi sai kwana uku bai bace ba daga nan sai ji kansa ya yi sai ji wani zazzabi sai ji shiyarsa ya kulle sai gudawa na shiga bala'i na shiga bala'i mana da kansa yake zan ka zan ka dike na shiga uku sakare kaga makawo da sai wai makawo da zamar fara na kace za ka gani ita dama abin da nake nema kenan Belum kau ini lewat. Dua da ba Allah ba, in ga ce ba za ka bauta mashi ba mu zai sadar. Idan kuma ka bauta mai zai yi amfani da komi, duk abin da zai gama kare yake mata. Ba abin da zai kai tuna mata. Na taɓa tambayi wani wani malamin sugu, na ce waya muke muke murmushe kan yan boko nan da yan siyasa ne ku shirya musu karya kuma su hau kan da su rike gamgam ya ce wato ba da ce su kai ne idan mutum na cikin musiba mu ne ba wani lokaci cikin jarabawa ga bangiji mu sai dai mun je lahira a gaida zare ya ce wallahi duk wanda ya zo mun san karya mun ga mashi karya mun yi kwatara mashi sai mu kwatara mun karya bayan ka tafi kuma yin sai kuma baka ba addu'a to yana da kasan dare mutu kuma ba wata hanya ta sai wannan Allah ka saka bari da dare ka dai kawo ko ta ishi buwa shi buwa ka da dare wala wala malamin sun goyi ya to yau lokaci za su ba fita addu'a ce tabbas ya ka ka tashi yace domin muka yi sha'a muka yanka daidai to shi wannan sai da muka yi sai da muka yi na ta ba kun labarin wannan siyasa yana da wata karar gwamna sai aka masa wani malami ya ce to mu uku ne ina so a mu aiki ya zaɓe malamin ce a ni mutum biyu na gani ya ce magana mutum biyu na gani ba na kama kama na mu ne mutum biyu takara gani gawa ne gawa ne ita ni mutum biyu na gani ba mutum uku ba aikin kuma tun da kake karatu da zama gwamna za a baka ka zama gwamna kashi ne bayan ya tafi yana ta mamaki har zo dab da za a kawo ya kashe sai da yaushe kike ya takara saura ba aka ce magana ma da ta tabbata ashe da malam yace duk da ya hago daga nan yadda aka dando da gudu aka zo aka kama ta ma da ta tabbata me da aka ce daya saura ba mai ta riga ta yawa ko dole mu da da tabbata aka ɗebi kuɗi da kaya aka sake jibga wa malam sai aka zo aka yi zaɓen ƙananan hukumomi sai zama jam'iyyar da ɗan takarar yake ciki ita ce bata samu ƙananan hukumomi da yawa tun daga nan ta ga alama an kare ta nan sai a koma wajen malam aka ce an samu matsala to ce matsala aka samu ka riga mata malam yanzu ya ce ƙananan hukumomin da kaza kuka samu yan adawa sun samu ƙananan hukumomin da ga alama za su kare ya ce bai girma ba sai daga zoje na kace maka na tsakana da mugu eh shi bai ce eh ba shi ka ta mu sai maga ba kuwa ce ka ta tsakana da mugu ne da ka ce kana tsakana da mugu ne duka kike so masu yawa amma mun ta ce magana ka ta ka tafi abu ko baka samu duka goma ko ne ba kai ne goma shi wannan riga ba shi Allah fiki da aka je zaɓe ba don maganar boka ba ganin dama da kadara ta Allah sai kuma na takarar shi zaɓe zama gwamna. Aka zo aka ce ba da ta tabbata ita kake da kana da komai da hana maka su gaba daya. Da aka fara ta zai za ka iya raba wani ɗan siyasa da wannan malami. Tun farkon malamin da ya fara magana ya san karya yake shi. Amma sai Sara ya yi ne da gaba. to kuje da suke malamai kuma suke murkushe kan mutane sai sa sai ka zo kai babban mutum bayani ka ce a rike Allah ayi tauhidi ya girgiza kai ya ce ana gafarta mana akwai abin da ba za ku iya fahimta ba wanda da banza ya riga ta kai a cikin sai da fada da rikita wa ya abu da nan da lahi ma la yaqulu wa la yamsu duk kuma kada da ake bauta musu kuma bayan Allah ba sa amfani ba sa da shi ba sa shi kyau amma sai ka ji su masu wutar suna cewa ha ulai shufa'a una inda waɗanda su ne waɗanda za su cece mu a gaban Allah na fashin kiyama wanda bai yi amfani bai yi cutarwa wanda ka ne dai Allah ka sa Annabi Muhammadu shi ce Amin ya Rabb, ni ma haka.
Allah ka sa Qur'ani shi ce Amin, ni ma haka.
Allah ka sa a ceto annabi Muhammad. Ku ba a ceto kuke su. Ceto annabi da Qur'ani. Ni idan annabi ya cece ni yace Amana Rasulul ba wa ne. Wallahi kowa ba ya cece shi ba su. In dai dan zaman annabi ya ce.
Kwarai kuwa ni ma haka.
ويقولون أنا أصحاب لا يشوهون عند الله سألنا شمور كخبريش يا كان محمد صلى الله عليه وسلم أتدركون الله ما لكم في السماوات ولا في الأرض يذكر سنن كبا الله لا ما رأى الله بيسني ما أسمه أكثر shi Allah a ilimin sa gaba daya sama da kasa ba mai ceto sai da izinin Allah sai yanzu ga zuwa ga wasu kuma za su ceto kuna son ku sanar da Allah wani abu da bai sani ba ne shi haka ya san babu sai ka ce akwai karatu kake so ka koya kuɗi da za ka zo kana kamfani kana cewa wanda zai yi ceto alhali shi Allah ya san sama da kasa babu yayi ceto sai da izinin shi ku je da babban magana ya kuma ya shi ne hadarin alkawarin ala lahi bi ghairi ilm atuzabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ard Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah Allah ya girma daga dukkan wanda zaki hada Allah da su shi yasa zaka ga duk wanda zaka kira ba Allah Qur'ani shi ya hanta maka yadda zaka gane sai ce in ta da'u la yanfa'u du'a
أيكم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطير ta zama ne إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يحاسبك مثل خبير Allahu akbar ba dan Qur'ani ba da mun halaka ba dan Qur'ani ba da mun halaka Allah ya ce wadanda bai kira ba Allah ma yamliku da ne ke ne ko gursun da ne ba su mallaka bai ta ba su mallaka ba Dabido yana da wasu abubuwa a cikinsa da musulunci yake ta ba da misali da shi idan ka samu wannan dabino ka cire naman dabino wanda shi ake ci shi kwanna za ka gan shi da wata ‘yan leda leda tana da zaza da shi wata ‘yan farar leda ita ma ce ita ake ko jefar da ita ake jefar da ita ake na shi wannan dabino ta wajen tushiyarsa inda kamera su ko shi nan da yake manna a cikin dabinon za ga dan wani dan abu da ake dan kwantalewa sai an kwantale shi an jefar sannan a fara ci in ka haɗa hada shi zaka je ya maka wani tauri tauri ya zo ba da wani sabon karatu da kai ba a harkar da kake bayyana an gane shi to sanashin kwallon da lero idan yana tsirararsa an fara wannan ledar akwai wani wurin da za ka ga yake da wata yar huda yake da mai kamar na huji a cikin shi to wai ta abubuwan guda uku duka sai da Qur'ani magana kan su duka sai da Qur'ani magana kan su shi yasa zaka ji Qur'ani ya ce wala yuzlamuna nakira wala yuzlamuna fakila ma yamlikuna min shay'in ba abin da za su yi amfani da shi ji Allah ba ya ce kuma in kana wani kuma kira su ga ya tsoro a ba za su yi kira ku ba ba wani wanda ya ce kaba ne za ka je ka kira shi an ba muna tambayi na waliya ko ba shi akwai shehu dan wani a sakonin muna masa kyakkyawan da wani da na akwai abin shehu a kan layi duk muna masa kyakkyawan da waliya je bakin kamarin da kira sunansu ka je za ko cikin ba za su yi in ta dauro na iya sun hutu awo in yau za ta ce shirgar ka je kamarin ba hama iya shi ka tsaya mashin saboda ka kwana masa kira wala ka ja hansa wani ƙato a bayan labulin ƙarya da ba shi an samu ba shi wani ya a sai an samu in za ka je kamarin shi wuce jari ka kwala masa kira ya samu in za ka kai wani shi da aka gani bai lani ka kwala masa asa sai asa duk a tawayar bayan da yin ma'amma sana sana so wani kamar sai da na abubakar ina gama da sai
Dina.
je mu ne da bakin gama da shi na kwala masa kira kaji zai asa zai asa wali daga sai za mu kafe wa cikin bayan wali sai na wa je ta ba sai na wa ana ba ka sai an sai an sa kai wanda da babban malamin mu kwana da shi na duba ta kaura aga je ba ke ga bare sai kwana ba shi kira zai an sa je ka bare shi ga wannan wuri malaman da shari'a ta babu in ta da ƙungun layar su ba ƙudu a abu in kun kira su ba za su fi kiran mai jana Allah ya ce ba zan sani su da za su fi kiran mamban da jagoran ba za su yi aka muku mai jana Ƙurani ya yi ya ko ya karya Allah ya ce wa yawon kiyamati idan kuma ka fuskar ka kira shi ko ka mauta ka shi in mutum bai kirki ne nan wani da ingantacce ne in kiyama ta tsaya ya tsoro da bishirki ko sai sun kafa ce da wannan shirka da kuma musu Allah ya ce wala da biyu da musul kabe wanda ya sa abu shi zai ba da labari wa ke ba da wannan labari Allah ba da sarki da gaske shi sa ake ba suratul yunus sana karanta da shi sana karanta da tauhid na ga muku wani yaro a sako ta yi tafi da zai fadi ke shehu kuma sai fadi shehu ya haka ya haka akwai ta tsohuwa kusa ta ce ana sarki yaro ka rika hadawa da bello ka ce shehu da bello idan ya kara ita shehu da bello ba zai bata ba hada ba shehu da bello ba a hada hada isan gwari a wutan shehu wala da suka rasa fadi da kai ba su mutan lagos ke da ba za ka kira Allah ake kira ku gane Allah ku rike Allah ya ku bayin Allah duk wanda ya wasa da Allah ya fice kuma duk da bin ahlu sunna a duniya shine wannan tauhidi duk wanda kaga bai san fashe da wannan hakimi da tamu da wannan sabbin namu da bai san duk wanda yana kama da duk surutu zai maka karya yake wannan shi ne sirri mu goma na nan in za ka so mu kaso mu haka in za ka ke mu kai ne ka ke mu haka muna kan wannan hanya sai mun je da sai gaban Allah wannan insha Allah Shan da ya gaba da rabu
وما جعل الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
لوكاشن da nace zaka ba kai gara sunan shi ba sai kuma zaka dauka yayin da. Wannan da suke shehu da mawa gidan shehu. duniya kamar za ta tashi na zo da sabon karatu akwai wanda yanzu aka buga na ce to ai ga ba yake da shehu da wuri na ce da na ce kada kira sunan shehu da za a bada gaba da yake da shehu da wuri da yake gaba da yake da shi na ce to na yi don ba ka ba mai san za ka ce kada kira sunan shehu nace ke dai da nace kar a kira sunan wani gaba nake da wani yace nace to dan nace kar a kira sunan shehu cewa ne a kira sunan Allah kai kuma kace kar a kira Allah a kira shehu kai kuma yanzu gaba ake da yace mu nace warai inda zan aiki da tafsirin ta nace ni da kai na yace bin lahira sai a matsayin na da gaba da shehu kai a matsayin na da gaba da Allah ba sai gaban Allah an sai ai abu bai zaka sai ya yi lafiya daga sanar da zarfe ka shehu na a shekara ka haife shi ya ce a shekara da kaza da kaza da kaza na ce ya yi kan kafin a haife shi ba san shi ba ya ce yana ce lokacin idan za a faɗi sunan wa ake kira tunda shi ba a haifo shi ba wanda ya kira sunan shi ya ce ya yi Allah ake kira a ce na ji daya shehun na iyaye ne ta shi yana da uwa yana da uba ko duk malamai tare tare sa ya goshi ba san za a yi shi ba da baban shehu da mahaifiyar shehu idan za su fadi wa shekara ya ce Allah da kai na irin laifin da na yi su ma sun yi na ce tunani a yi ko shehu ma yana kashi ya yi ba san shehu ba yanzu shugaban ƙasar Najeriya mai girma a tuwa kusa ɗage ƙarami an sauran shugaban ƙasa ne ba ta ko gwamnan jihar wanne ne na karbi mutum gwamna ne aka haifa kuna ne da malaman firamare sun san gwamnoni nan gaban gwamna iya ne da ya fara za a fasa gudanar ba ta lokacin za su fara kama kama ba su ce Allah ya kawo kwana to ba ba san gwamna kwanan sai a sare shi akwai gwamnan da sani a nan Najeriya ya yi gwamna a zamanin Habasha ya yi gwamna a zamanin Habasha akwai wata yarinya kullum ya fito daga gida ita ake da dama zai tafi firamare ta kare shi za mu kuma in yi zai zo da mura gida sai yarinya zai biyo shi ba wata hanya zai zai same ta a zaune tana jira da sassa da zafi da shi ko wani ta kowa mace ya yi shi yana zuwa kasa ta tarbi shi da kokowa sai ta yi sama da shi ta buga shi ta kullum da kasa a cikin rigar da yake zuwa makaranta wata yadda kurkurar rariya ita ko ta tsora wa kasa wannan gobe ba zai zai same shi ta zaune jira kawai aka sai gashi ya zama gwamna rasa ana kiran gwamnati ga jami'an tsaro ga bindigogi ga waye sai ce wai na labarin wance da kina aka ce tana tana nan kanan ce kwarai ya ce a gano wai da gina ta yi a ba ran da ya ce jihar ko sa lokacin su a mata ba jihar ka ake tura ka ba na yi na da ka gwamna sai a tura ka ta jihar to nan da ya zo gida ya zo jam sai sai a gara shi da ya tafi gidan tsohuwar ta tsufa tsohuwa tana zaune cikin gida kawai da ji jami'an tsaro da cijiya da waya ake wa gida sojoji da ss da gabu ana wani taka kasa ana wani tarakkar da bindigogi aka shigo gidan aka samu da gida da waya tsohuwa ta fito a birgice lafiya ya ce kalle da kin gane ni ta ce ya zai in gane ka ni ne wani da shi ne kadawa idan zai tafi firamare. Girkan da ya kawo ta ce a yi ce na nuna ya rama. Tsohuwa ta fada da rasuwar hado aka ta sayi. Ya sa aka rushe gida aka wanda gida idan da zamani. A suto aka cika da kayan abinci. Aka daddata fulawa aka yi. Ake da tsohuwa, tsohuwa sai ta kusan wata da kudu kuka take. ya ce to yanzu na yanzu na da ka tafi zama gwamna za ka je ka rika kare shi a kayan na ce da su kwarwa shi kansa shehu bayan ya girma wani mu shehu shi idan zai fadi ba ake kira idan zai fadi cewa ake bi a tattun da shi za a kira shi mai zai wanda ake kira to me ne shi na yana shi kira na
ذكر الله وحده اسمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة yawa وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون wato shi nan dole mutum shi har da sai shi dan ya zama ba san da zai fuka ta ga sai an bace Allah da an ce Allah za a bauta wa shi kadai to fa duk wanda bai imani da ran sashi alkiyama ba akwai wani wurin kirka a zuciyarsa sai ce to an zo wajen an zo wajen shi ne tauhidi a bauta wa Allah shi kadai amma idan kace eh wannan su ma manya manya ne ana yi hadawa da su to a lokacin za ka yana fara yana cewa shi sai ba ka gane ba wani babba da ake hada shi tare da Allah da kai gaske Allah ya gafarta ba shi Allah mai kisan ke mai gaba da rama
سجل سورة يونس na ba ka cikin cikin kusa
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما غيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين wai ko da mun sa cewa Allah ba zai ga عليه alaihi harshen gabar to me ya hana muhammadu a sauko mashi da wata aya da ta ubangiji shi ma a mata ta annabi Musa in ya sa hannunsa cikin hamata a ga hannun yana ko a baki wata sanda da in ya jefar za ta zama mai za ta zama shi ko a baki da na annabi Isa wanda ya wuce ta da shi ko ko a bashi wata taguwa irin ta annabi sanin da za ta rika yawa a garin manzo ana tsantsan dona ta shi da nuna wani lalai ayatun ayatun da fadi sana ce fa kurka ce da su ya kai da Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mal gaibu lillah gaibi gaba da sana Allah gaibi gaba da sana don Allah na Allah fantazir kujira inni ma akum da mutazzir ima ina cikin ku a cikin masu saurarawa yau ai kuma sun ba wanda Allah ya turo akwai annabi da ya zo da mu'jiza ya ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ya da dutse da sanda ruwa ya ce haka ne ƙwarar
abu mamaki ne ba sai amma idan kai lura da mamakin bai kai ko ruwa ba domin da ma Musa ba da dutse ya fashe ruwa ya kona cikin shi sun ma kasar kudin kuma ba da zalika fahimta ne فقد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
yawa وإن منها لما يهبط من خشية الله الله بالغفل عما تعملون Allah ya ce daga nan sai mutanen mu suka bushe sai kai kai suka zama kamar duwatsu ba dace ka sun bi duwatsu ba tauri domin daga duwatsu akwai dutse wanda ruwa ke farfar ruwa ke bulbulwa da cikin dutse kuma har yanzu kai kana zagayawa duwatsu za ka ga haka wa inna min hada ma yashakka fa yurdu bil mutma daga duwatsu akwai wanda yake tsagewa ruwa da ke bulbulwa akwai abin mamaki a da ke dutse ruwa na burburwa amma mamaki bai ke ba domin dama dutse ruwa ke ke burburwa daga cikin dutse ya hadisi ana tsammanin alwala za a yi aka da ruwa da rasa aka samu ruwa a kofi da ba zai sha na da alwala ba manzo Allah da sanin a zuba ruwan a cikin dan kwano mai dan fadi aka zuba sai ya dora hannunsa a cikin ruwan ana tsammanin ce wallahi da ido na ina kallon ruwa na gurgudowa a cikin yatsun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dan ruwa sai da ishe mu muke alwala gaba ɗaya mu aka ce ko da yace su 80 ne da ruwa ya kuma cikin yatsa mutum da ruwa ya kuma da jikin ke wata shi ba da amfani
sai ne bara ibn azim abu da zira ya ce mun nemi ruwa mun rasa muka samu ga tsohuwar yake aka shiga da gefa ruwa aka zo mu zuwa da gefa ruwa annabi ya ce sa bai guda biyu ku shiga ciki ku yi mana kara suka shiga rijiya sun taɓa yin karan na ruwa kaɗan a cikin wata guga aka jawo mu gaba da mai saboda ruwan nan kaɗan ne maza Allah ya sa ruwan a bakin sai kurkura ya addu'a ya zuwa ya ce a mai da ruwan ciki ana mai da ruwan nan bara da ruwa ya fara dubulowa a rijiyar da kyar muka fito daga rijiyar ba mu shige ba ya ce muka sha ruwa muka yi abinci muka yi wanka muka shayar da dabbobin aka ce ko nawa ya ce ku dubu ne da ɗari hudu Allah da kuma Allah ya kana masa yadda ya ce muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balarabe kauye manzo Allah ya kira balarabe kawai ya zo yake ce masa hallaka ila kai in nuna maka alheri mana ya ce wani alheri za ka nuna mu ya ce ka shaida ba mu bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabin Allah balarabe ya ce annabi kana da shaida annabi ce yana da shaida waye shaida ka sai nuna masa wata bishiya ya ce wacce bishiya ya ce ya bishiya za ta ba da shaida ya ce wannan bai shafe ka ba ka ce ka mishi ya ce na mishi yau zan je da bishiyar za ta yi magana ta mishi dan kai dauka abin da ke zama ba za ka je kira da kanka Benar kan kalau sama hanya ini bisa kita dapat cuma dua nih. Ya tapi kalau bisa saya ke bisa disuruh kerja dalam waktu sih buat. Kebawa ke cuma juga ada bisa. Tapi itu apa? Kepada mana? Ke bisa ya gaul saya ya sih Muhammad Rasulullah. Salah salah yana kira shi. Kawai sai ga bishiyar ta yi wani girgiza ta tukkuko daga cijiyoyi ta karkashin kasa. a gabansa bishiyar ta wani ton wa aka bala da shajarar ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takidul arba kanta jijiyoyin ta na keta kasa aka kaza zuwa wanda aka sanar da ta tsaya annabi ya ce ke bishiya wa da abota da gaskiya ta sai Allah ni wa ya ce manzon Allah sai ta mai ta ku annabi ya ce ko bakin gama yi annabi ya ce a bala da zaka musulunta ya ce ba ni kare ba bare je gidan da karo duniya manzo aka sallallahu alaihi wasallam kuduba da yake a masallacin zikiran da bai yake hawa yake kuduba dan sai aka samu wani kafin da yazo manzo Allah memba memba da sai mata karawo kai wannan abu ya mutaka da zikiran da bai zikiran da bai ga ba ta kuma ga mata bisan nan shi da kudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sai yake hawa yake kuduba yau an raba shi da annabi haka sunan da bidiyo shaidu ne an jefar da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya zo zai wuce je masallacin sai jin mutaka da bidiyo na abu manzo Allah kuma yana shafa fitar da lafiya ya rasu da Allah na manzo Allah ce ba a manzo Allah sallallahu alaihi shi ke nan lafiya mutuntara da bidiyo ka faɗa kuma za a tabi da aka taɓa yi a tarihin duniya ga wannan annabi Babu.
wace mujiza ce shehu malami a gaskiyar Qur'an mujizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Qur'ani da girma da hadisai sai da ya tara mujiza duk sun kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan za mu ta ga ce da wannan wa'azin da
فما مثل أعمادة ما مضى من الرسل بشارف الأنبياء فإن كان موسى فقومه عيونا من الماء ضرب العصا ففي شرك أعماد فجرت عيونا من الماء يوم الظمام
Bapawa ina ramawa a cikin da ya rubuta da yawa. Na yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko wani shi gari idan za a yi digiri. Idan za a yi da rai da ilimi ba da jahilci ba abu da mai kyau. Ba da shi ba. To me wanda yake kula da cewa da suke yi wai a abin da aka kama shi da wata aya. Ai shi haka shekarwa aya. Ai shi kuma bai na shi ne gizani.
Gaskiya.
komai na shi ya gagari kowa ka karɓa dole annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba da maza ka waye da kai na sallah da shi ku bude masa aljanna da abin da ke cike shi sabon ka tafi da wata Allah ya hadu ka bazai ya kona muka ce lafiya ce na duk mutum gina gida a cikin aljanna za ta san tsogo ko aka ce ya hakuri lokaci bai ba da da ta bi aljanna ma ya kawo masa duk a cikin duniya wane ne tun wane da jama'a ta aka yi cikin adam suna duniya su fara ana aljanna su shiga aljanna su fara duniya mana da kuma annabi muhammad annabi muhammad ya ce ma ba da kabari wa mimbarin rawatar duniya yin nan tsakanin kabarin su da mimbarin sa da burin ka da mu aljanna kuma koyon da za ka fi ta ana da ɗan shiga da ɗan ji masallaci ba za a aljanna kai mata shiga aljanna ce zuka shiga kake dan danawa kafin ta da ka ga fada mu kai daga da wannan ruwa ka wa da shi dan fara dana kuma da ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana Ya rabbal alamin.
dan zara kafi Sai mun ta. Dukkan kala ka.
ai muna lokaci ko to ku saurara kafin da barci ba ina bare ne yi wa ɗan gane katin sai ta hamma da gyaran kafin tambaya ta nawa muka zai a ɗaura tambaya ta yau ta sha tara za a yi ta sha tara da wasu a rabu ɗan gane shi jiki na tambayi ɗan gane katin wallahi mutum kan kullum jahilci sai ƙara mamaki da ke na rasa wasu irin sayan karu ne za su bi za su bi shi hauka ko na nono bai kamata ya sa ka wannan jahili na ce dan kare kafin eh da kace babu ka sunna annabi gaba da qur'ani kada ya ishe shi karbi na ce ga yabu qur'ani na ka samu shi an ji tambayar ina samu ya samu Qur'ani to bar mu ji an ta kare kare ban kare kare ce ana ma kaje ga tambaya wai idan muka samu Qur'ani wannan tambayar ta yi wannan tambayar ta kare amma ba na ce su da kafirai ba ne a kun ba za mu ce su kafirai ba amma da tambayar ta sai irin ta kafirai ke bawu da bawu in ba haka ba za a ce idan na samu kuka samu Qur'ani to wanda ga muka yadda muka samu shi ana ba ta bisu da mana alif lam mim zalikal kitab
alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
ya isha ya isha da rabu sai ja wannan ayat sai ce daga nan kuma annabi sai gajen mana da littafi wa ana ce sun ma'aurata da kitabar da gidan sa
وَإِنَّا أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلك هو الفضل الكبير wanda ta faru da mita ya ce to kajin da muka samu Qur'ani inda suka samu Qur'ani ta fi kasan ba za a wuri za a bada tambaye ku ayat da ya farko alif lami zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ita wannan ayat a cikin ta ne ya samu Qur'ani ko ba shi Qur'ani ne ganda Shi Qur'ani ganta.
me na tafi shi idan ya samu Qur'ani ke tafi shi sai ya mun aya a cikin Qur'ani wai ga aya a cikin Qur'ani kun ta take da sai ne samu Qur'ani ai ne shi wata hali da ita da bai wannan aya da ka samu na sai ka ce shi Qur'ani sai ka dawo mai ita da sauki makara Eh, ni ko abin da sai ka Qur'ani da ka samu shi ko ko sai ka ga mun aya cikin Qur'ani kace ga aya cikin Qur'ani da ka samu Qur'ani da Allah ku faɗa ko ko dan yaki da jahilci ya kamata ya wannan sakarci ka taɓa gani tun da jahilci ne wannan a tabbatar da aka kawai kana ba ta maka da su wannan suka tulo ka da fagila ba sai da wannan ya kamata su zo ba dan fagilan da jahilci wannan sai zo za su he is academically confused aya ta kafa da ya gane jahilci na.
sun ba a wani sallar kisa mata biyar da faidan mini bari daga nan sai muka gajar da littafi ga waɗanda muka zama da cikin bayan su wannan ayar a ina ya karanto ta ba ba ta Ba a gari.
na Qur'ani ne aka jawo a cikin dukkan yake aka samu a cikin Qur'ani Ita aka gari.
ni na tafi shi Qur'ani da ke hannun da aka gina ka samu shi wasu wani kawai wannan muhammadu ya sauya hasa ira zai ci da taya wanda ke zaɗe da wakilar taya na zai jana wakilar taya Allah karba mu da jaki shi yasa na faɗa muku kudi na rubutawa wato tsotsai ne haukarsa har mai magana ya ce zai mana ba jahili ya sani za ka magana ce zai bada ansa amma ka tsaya ɗari ɗan ƙarfi da gagara ansa da ni kuma wani yau mutum da ne ne kasan jana da kuma shi duk ya daina har daina maganar tafsirin Qur'an bil Qur'an ya daina saboda ya gane har karanta da jama'a sun gane mai tafsirin Qur'an bil Qur'an to daga sun gane ko wani jahili ne haka ba su da shi yanzu shiru kake ji an daina magana yanzu dai akwai harkar siyasa ko yanzu ya za a karanta da yara ba ku da wasu ta'addanci ba shi ba tafsirin Qur'an bil Qur'an saboda haka dan kada kato bai ma san ta ina ya samu ba zai haska ba bari na haska musu na ƙasar wani mata lokaci za mu sa shi a hanci da karanta da shi saboda ya ci albarka a ɗaliban ba shi ne target shi ka yi is just a zero behind the decimal point amma ya kamata ya ci albarkar ɗaliban ilimi da muke da su masu son su gane addini shi alƙur'ani mai girma shi ne littafin da Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da lafazinsa da ma'anar shi kuma duk duniya shi ne littafin da ake karanta shi domin a nemi lada in za a karanta hadisin annabi shi ne karanta don neman ilimi amma ba za a ce kuma harafin ɗaya a baka lada ba in za a karanta risala shi ne karanta don neman ilimi Allah zai baka da lada ta ne neman ilimi saboda ana ci a da ilimi na addini alqur'ani da girma shine wanda in ka karanta shine al-muta'affan bi tilawati shine wanda in ka karanta za a baka ladan duk harshe da ya ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da wannan fara da kana ka tuni ma san da mutum da bai da hadisi a shi wannan alqur'ani Allah ya fara shirka da shi ga annabi Muhammad sallallahu ba rana ya shirka da shi ba kadan kadan ka rika sauka da shi an fara saukar da ayoyi guda biyar so ta yi kira daga za ka ci gaba da saukarwa wata ran a saukar da aya ɗaya wata ran aya biyu wata ran a saukar da sura ta kata gaba ɗaya gwargwadon yadda hadisi suke faruwa qur'ani yana shiryar da sahabbai yana ba su tarbiyya idan abu ya faru sai Allah ya sauko da aya take da munasaba da abu sai a zo a karantar da annabi ya karantar da sahabbansa sai su fahimci da abu yake har ake saukar da qur'ani har aka masaukar da shi a shekaru ashirin da uku. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai yana da sakatarori da aikin su rubuta masa wahayi da an sauka da Qur'ani. Cikin sakatarorin sa akwai sai da na'u. Ya sa rubuta Qur'ani da an sauka. Cikin sakatarorin sa akwai sai da na'u ba. cikin sakatarorin sa akwai sayyidina Usman cikin sakatarorin sa akwai sayyidina Ali cikin sakatarorin sa akwai Ubay cikin sakatarorin sakatarorin sa akwai Zaid ibn Sa'd cikin sakatarorin sa Imam Qurrabi ce akwai Ubbana ibn Sa'd cikin sakatarorin sa akwai Muawiya cikin sakatarorin sa akwai Hamza cikin sakatarorin sa akwai manya-manyan sahabbai da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada abu da kaza duk yana cikin sakatobi da suke rubuta Qur'ani da aka sauka amma waɗanda su da tsanskar sakatarori ya zama kusan koyaushe suna tare da annabi saboda matasa ne su suka fi kowa yawan rubutawa su ne zai yi ibn Sabit da Muawiya ibn Abi Sufyan wayannan matasa sun ba da gudunmuwa sosai sauran jama'a kuma sauran sahabbai su ruwa in ya zo majalisin mazana san sanar ya samu daidai da an saukar da wasu ayoyi ana rubutawa in ya yi rubutu da karatu shi ma sai zai shi ma zai sama na'am
haka aka samu sahabbai suke ta rubutawa sannan babu wadatar kayan rubutun da za a rubutu irin wannan falanki falanki na dabino din nan taka taka ta dabino yana dan fadi haka to a irin wannan ake rubutawa in an samu wani dutse mai fadi ya dan sili sili sai a rubuta in an samu wani katako mai fadi sai a rubuta in an samu wani bishiya da gaggen yana da fadi yana da fadi zai ke dadewa mai lalacewa nan ma sai a yi ne sai a rubuta haka sa suke ta rubutawa amma da ya ka samu mutumin da yana da Qur'anin da bakar hannun da gaba daya a hannunsa wani zaka samu izu uku ya rubuta wani izu biyu ya rubuta Qur'anin kuma ana cikin wani saukar da shi akwai sahabban da tun kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya sai da suka hada shi alqur'ani sun sai rabta aya ta karshe ta sauka a ranar sun gama hada shi alqur'ani a cikin su akwai da su shi zai da ibnu sabi akwai da sai na usman na affan yana ci wanda suka hada shi alqur'ani tun kabra a cikin su akwai ubay ibn ka'ab yana ci wanda suka hada shi alƙur'ashin su akwai da su abu na abbas yana cewa azan abaza cewa ma tu fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila annabi bai ban duniya ba sai da na hada qur'ani izo shi diddin shi an yi sabani annabi ya bar duniya sai abin da na abbas yana da shekara goma ko yana da shekara goma sha ɗaya kenan zai ɗan shekara goma ko shekara goma sha ɗaya ya hadace qur'ani amma ba wa'annan ne ba akwai mahadakan alqur'ani da yawa da suka ne suka hadace haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar duniya babu wani mafarkin Qur'ani guda ɗaya a duniya a hannun wani dan adam babu shi babu shi bayan da sunan annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam sai ga da shi da hannun sai da na Abu sai manzon Rabbi da kasu munafikai suka shiga da munafurci wasu suka yi rijin kace sun ba addini dama annabi da ya kace ko kuma ya mutu saboda haka an gama wasu kace a za su gaba da yin mutunci amma ba za su ba da zakka ba ba za su ba da zakawa zakka ba sai na abu wanda yake duk sai ya yi su ya dawo su aka ba shi awa wadanda zakka ce kawai ba za su bayar ba ya kyale sai ce duk wanda ya raba zakatun sallar zakka sai na yaki shi daga nan sai na abin da ya daura ya kukuwa na rija a duk wanda da cikin akwai mahadatan Qur'ani a nan mun suna da cikin sahabbai an san su wanda su haddace amma ba ka baki wanda ya haddace ma bai da kofin Qur'ani da rubuce a gare shi to sai aka ji aka yaki jamama yaki jamama sai zama tsautsayi ya ginda mahadatan Qur'ani da dama an kashe su an kashe mu babu a wajen wannan yaki an kashe matan guda da kashe da sanya da su hankali sai na umar sai tashi sai zo samu sai na umar ya ce ya kai khalifa ka ga abin da ya faru a ce ya yi yakin sama da matan guda da kashe da bayan taɓa harkar namu da wani in aka ci gaba da yin haka mahaddatan namu duk aka kashe su a wajen yaƙi shi kuma ƙur'anin ba bai fanfashi ko da wani wani shi littafi ba ai littafi ƙur'anin yana yin kushe masa sai na maka da shi da magana kake inda akwai bukatar kurari ya hada shi a yi masa littafi a da tafi a yi ya za ka ce iya abin da aka yi ba zan iya ba sai na abu umar ya ce wallahi in annabi yana dare na zai wannan aiki ai dama littafin sunan shi aka kira shi littafi aka ce shi tun da dama da sunan littafi aka kira shi ko annabi zai hada shi ya zama littafi daga nan ne ya ci gaba har yin kwamfinsin sai da abu wannan sai na maka da ce wallahi sai na ji wannan tunanin da sai ta bar su da bai so sai ta ba hankali sai na ce to mu shawara wa za mu dora mu wannan aiki sai suka ce mu ɗauko zaidu ibn sadi zaidu ibn sadi me yasa zaidu abin da yasa suka ɗauko zaidu saboda sanda annabi yake da rai shi yana cikin famanin sakatarwar da duk aikin da suka ya kira shi a rubuta. Idan aka sauko da ayoyi, ba wai da Ƙur'ani yake a haka muke karanta shi daga bakar zuwa nan sai haka jerorin saukarsa ba. A yadda yake rubuce a rubuta mafu haka yake a hannun mu yanzu. Amma wajen saukar da shi tana yi wa bukata a sauko da wayannan ayoyin a cikin suratul Ahzab ta taso za a sauko da su amma wajen kila ita surar ma ba ka gore ta ba. to duk ayoyin da aka shigo da su annabi zai ce musu wa'annan ayoyin cikin sura kaza a sura kaza din ba daidai aya kaza da Allah ya ce kaza to daga nan za su saka wannan ayoyi annabi da kansa sai ya ce wa bai yana guda musu da ake rubutawa saboda haka shi Zaid ibn Sari shi da shi shi ake wannan aiki akwai wanda san Qur'ani kamar shi ba na biyu matashi da mai kai kwakwalwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a shi ne da annabi yana so ya tura wanda zai je koyo yaren yahudanci shi ya kira shi ne ka koyo yaren yahudanci don muna samun wasu ko daga yahudawa ba mu iya yahudanci ba sai an nemo bai yahuda ya fasara sai an nemo bai yahuda ya rubuta da fulashi ina so ka je ka koyo yara domin ya zama muna da namu da yaya zai zo ya ce ya ce fata annabi ba fi saba a ashara a jama'a kwana goma sha bakwai ya haddace yaren yahudanci gaba da shi a wata ruwa ya ce kama farar bibin su share a ta annabtawa rabin wata farar kenan sha biyar ba su ne a kai na ma sai da zama duk wata kalma ta yaren yahudanci na haddace ta gaba da na zama ta shakulopedia na yahudanci na yaren yahudanci a kwana goma sha biyar wannan matashin ya dace ko bai dace ba to ba shi kan ne farki na shi ba duk ramadan jibril ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya saurara annabi masa tilawa qur'ani ya wanda an shi duna ba shekarar karshe da manzo Allah ya jibril sun zo ya zo annabi ya masa tilawa qur'ani daga bakara annas to zai yi sabi wannan tilawa da annabi ya yi jibril ta bi yana wani saudade yana ne yana wani tunani kaga ƙarshen kusan fitar capacity ƙarshen capacity ya ce kai na dora wannan aiki ka samu abokan ka mahaɗatan ƙur'ani ko bibiye alamomi da waɗanda suka rubuta mana su a tara mana ƙur'ani gida zai rubuta sani ya ce na rami da Allah da cewa suka yi je tumbuke musu wani dutse da gaske zuwa kamar mun sun kuma ita ce tun buke shi da abin ya fi mun sauki a raina fiye da wani aiki da sai na faɗi da ba na ce ya za ka sa da aikin da annabi bai ba ku shi bai da sabon ya koyi misala wannan na wani da aka mutu wajen zuci shi na annabi ba shi bai bai ma shi na jana shi shi shi ne shi shi ne zai fasara mutane mutane da ya zaya to shi ke nan da ake kwamitin da ta fara ta fara abin da suka shi ne suka tara fara da kan alƙur'ani matasa sun aka ci ƙur'ani kowane sannan aka bada shaida duk wanda yake da wani abu na ƙur'ani a rubuce ya kawo wani ya kawo izo bakwai wani izo uku wani izo goma wani talatin kowa to duk wanda ya kawo sai an bi shi an duba an sa mai lalle haka yake sannan sai a saka kawo shaidu guda biyu da suka ba da shaida ran da annabi aka saukar da annabi sa aka rubuta aka aka rubuta bayan shaidu sun zo ba da shaida sannan sai a kira ana rama cikin kuma yi tilawa ku ci sai ya tilawa sai aka ji ta yi daidai karatu ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata da haka aka yi shiri aka yi shiri sai da aka haɗa alƙur'anin da yesu sittin aka rubuta shi yanzu mun samu kofi na farko na alƙur'ani mai girma a tarihin duniya wannan kofi sai zama na hannun sai na abubakar da ya tafa bayan sai na abubakar ya rasu sai hannun sai na umar kalima wannan kofi na ƙur'ani sai zama na hannun sai zama na hannun sai na umar da aka yi wasu yin namu ba da suwa aka kashe shi sai zama kofi yana hannun hafsa ɗin da ya umar matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da kana annabi muhammad ada hafsa matar annabi muhammad Yan sai na Umar.
yar sai da umar matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai muka fara sai zama kofi yana hannunka yana hannunka yanzu sai da usman ya zama mai ya zama khalifa sai wani abu ya faru a zamanin sai na Usman. Daga nan za ka tsura. Sai wani abu ya a zamanin sai na Usman. Za ka ana kasu ka za ka ji na ya aka aka samu wani mafi na Ƙur'ani da ke hannu. Da za ka rikon rayuwa na kowane Ƙur'ani. Za a rikar kitabu na rayuwa ce. Ma shakka a cikin shi saboda haka ga ayat inda aka samu Ƙur'ani sun ma'aunar sa da rikitawa.
mahaukaci ba kawai amma da tun yau ya haka tambayar me yasa daga cikin baki da suka haɗaci majalisun mu yau akwai rana Hussein Abubakar Kiro na so me ke zai na san kuma eh Allah ya kara rayuwa albarka ana nana ta fafatawa da awa ba dare ba rana cikin gida da waje ko kuma ɗana shef shi ma gashi nan shef tashi wani
Me ke zai?
shi ma ba ne Shi ma bako ne. rike tsaye kalli jama'a to ga ɗana shi kuma ya zo zai je umara daga nan zai wuce masar ya fara karatun sana'a
ba ana gaba da daga cikin bakin wani ba akwai honorable abubakar hassan na laraba saraukin lafiya na mege zai so ce a takbir a takbir a takbir kai da kaga gimun da zanga sai zanar da gaskiya ke bada wata ake honorable abubakar hassan na laraba kwanaki ba kuma ta an kawo mana gudunmawar shinkafa buhu dari uku aka ce buhu ɗari da hamsin a ba marayu buhu ɗari da hamsin a ba masallaci da jami'an masallaci da sauran abokan aiki yan agaji da ke hidima a masallaci wannan ba wannan shi ya yi kowane da wannan shekara muna addu'a na shaka masu da alheri mai girma sarkin kiyana ya kasance tafsirin mu kwanaki ina ba mu labarin taron da suka ce maka ya kiyana akwai asibi da suke so su gina da al'umma musulmi wanda aiki ya amfana ana bukatar ƙarin da aiki a sayo kayayyaki asibiti da waye yadda al'umma mu za su mata sauki ba abin da ke wahala da al'umma kamar hakan lafiya hali yanzu akwai wata makamata da suke mata wani irin aiki da zai da irin da magabatar makiya yadda za a samu sauƙin wato bindi gawawwaki da kuma haɗa ruwa da ke shiga cikin makabarta yana cucu kaburbura ka ga ruwan sama na shiga cikin kaburbura bayan Allah suna kwance waje yan Allah awaki na tatawa yana gurmawa ruwa na shiga wanda yana da abin da ke kawo wani da risima a cikin ƙasa da wasu muhimman project da aka zo da su a ta wallahi ranar na ga abin mamaki babu hannun shi ne babban fasalo da ya wani da marikonin ya haka su ɗaya bayan daya dukkanin su gaba da ya ce a bar mata shi da abokan su ɗauka na su gaba da ko ba shi ne shi ne ne kuma abokan na shi ba shi ne to irin wani da su ne mutane da suke bukatar su shirya shi harkar siyasa na su yayi sakatare na hukuma a zai na jihar nasarawa a baya mun ga irin hidima da aka wato da hidima da aka waje shi ne kuma mai kusurgin shugaba manufar aka ce shugaba shi da shi jihar nasarawa nan da sai ga wajen jihar benue kodi wani mawaki na gani waya zuwa ya kamar shi ne sauka da shugaba na shahada ne ya ce anan da ta ce wani shi ne baba kire a kan da manne shi to muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kara jagoranci sai martaba sarki Allah ya kara masa lafiya ya girma babu ya zo ya zauna mana kwanaki muna tafsiri tare da shi wanda abin ban shawara yar muka samu muka kawo sarki hakim da saboda amma shi shi talaka ya kuma da shi talaka wa kana tare ana wa'azi ba ko da yadda ne ina jin wa'azi ba da yana da tsari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara lafiya ya rab daga ciki akwai alhaji labaran azare ina ma da labaran azare amma da na bari sai ka shigo har ka sai dai ga su da mana bana ka ka a san shi idan ka fito idan idan ka je idan mana bana yana cikin su ne wajen kwamiti su ne da'awa kwamiti su ne kwamitin fatun laya shi kan shi ke jagorantar kwamitin fatun laya duk kudaden da ake tarawa na fatun laya na ake aiki da su karkashin ofisar sannan shi ne wajen kwamiti duk aikata aikatan da ake yi tare suke da mana habibu kaura har ana madaukin tafiya karɓi rayuwar mana habibu kaura ana nuna shi da rahama da mana habibu kaura shi ne shugaban kwamitin fatun da ya bayan so saman da baran shugaba ya gwada masa wannan nauyi kuma aiki yana ta tafiya kuma ma tsayawa da idan Allah madaukin sarki daga ciki akwai farfesu Musa Ali Gombe National Institute for Cancer Treatment Abuja muna tare da farfesa an tafi an tafi idan aka ce farfesa ba mu kuma gana don mu dauka farfesa karamar wannan an kurewa karatu gudu na yanzu zan iya sauraron wani documentation na farfesoshi da muke da su a Najeriya daga cikin jihohin da ke da farfesoshi da yawa akwai jihar Kano tana da wata ba jihar Kano na da mutane da ake hasashen zake mutum biliyan ake da ɗari amma har yanzu farfesun da ake da su a jihar Kano ba sun ji farfesun ɗari shida ba cikin mutum biliyan ake da ɗari wanda shi zai baka abarci idan kana so ka ɗauko farfesa ɗaya a cikin al'umma mutum da za ka sa cike ga kan jana ba shi farfesa ya mana godiya da wata ziyara da aka kawo mana Allah ya kara wa rayuwa albarka bayan wannan akwai shugun nan alhaji ibrahim kasuwar bacci izana ko na izana kasuwar bacci suna da suke jafa da ba su sanya gare da ba bai ke tsaye su gawa ce kasuwar bacci an tafi dai kasuwar da wannan shi ne da shi a gaba Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya ƙara da aiki yana ce mana ta ke taimakon suna tun tattare tun yana ƙarami tun bai san gemun sa zama akwai farge da zafi ba ake ta gwagwarmaya duk gwagwarmaya da gana ne a tsibirin karfe to islamic shari'a da shi duk gwagwarmaya da gana ake mai tabbatar da ita na kaduna da shi duk gwagwarmaya da gana kuma na wani ta abuna da shi na ce da kuma ba da kuma su da mana shi ba da shi ke kala da ba Allah ya kara wa rayuwa albarka yaran suna nan suna ta su haɗa Qur'ani suna ta digirori a manyan manyan jami'o'in duniya daga ƙarshe akwai malam Muhammad Bilyamin Jiga na ya ɗauka mana nauyin sa wannan karatu a Aminci TV a Aminci TV muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka da wanda nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta